الله الذي أنزل خير كتبه بلسان عربي مبين والصلاة والسلام على من نزل إليه الروح الأمين بكلام رب العالمين نبينا محمد إمام المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله المطهرين وصحبه المكرمين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي اصطفاه وجعله سيد ولد آدم أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu sake saduwa wannan majalisi na fassara alkur'ani mai girma wannan masallaci mai albarka masallacin indimi islamic cross a nan garin maiduguri yau muna yammacin alhamis sha bakwai ga watan ramadan shekara dubu ne da dari hudu da arba'in da biyu bayan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya dace da ashirin da tara ga watan hudu shekara dubu biyu da ashirin da dami miladiya Allah muke roƙo ya mana tofiki ya mana dace muna cikin suratul anfal jiya mun tsaya a ƙarshen ayata ko mun karanta ayata dari da talatin da ɗaya ba mu bayani a kai ba za mu sake karanta ayar kudan Allah subhanahu wa ta'ala wa idza tutla alaihim ayatuna qalu qad sami'na law nasha'u la qulna mithla hadha
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا فأمطر علينا حجارة من السماء
Na'am, Allah ta'ala ke cewa, wai za su tla alaihim ayatuna idan ana karanta musu ayoyinmu, ƙaru su ce kada sami'na hakika mun ji, launa sha'u inda mun ga dama da kulna mitla hada, mu ma da mun faɗi irin wannan alkur'ani. In hada wannan alkur'anin ba komai ba ne, illa a safirul awwalin, illa kawai tatsuniyoyin mutanen da. wannan yana daga cikin wato kafirci na kafirin makka wa idza tutla alaihim ayatuna idan ana karanta musu ayoyinmu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta musu ayoyin alqur'ani ko sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su karanta musu ayoyin alqur'ani ba sa imani da alqur'ani qalu sai su ce kad sami'na mun ji mabiyo malaman tafsiri suke cewa mai gudan wannan shine annabul ibn harith ibn harith ake cewa yana zuwa kasashen irin su farisa ya samo labaran mutanen da idan ya zo garin makka annabi sallallahu alaihi wasallam in ya karanta alqur'ani shi ma sai tara jama'a yana ba su labarai yana cewa shi ma annabi muhammadu ai labaran mutanen da yake bayarwa ni ma irin labaran da yake bayarwa gashi ina ba ku labarai saboda haka ni da shi duk ɗaya ne haka malaman tafsiri suke cewa to in shi kadai ne yake fadin wannan to ya aka yi Allah ta'ala yake cewa wa iz qal wa idza tutla alaihim ayatuna qalu suna cewa in mutum ɗaya ne ya fada malamai suka ce saboda ko mutum ɗaya ne ya fada wannan nan amma shi shugaba ne ana bin sa in ya fada jama'a za su bi shi su fadi abin da ya fada ko kuma dan sun yarda da abin da yake musu to shine Allah ta'ala ya dangana wannan kaulan wannan zance zuwa gare su gaba daya wa iz qa wa idza tutla alaihim ayatuna qalu qad sami'na munji ba wai mun ji kawai ba mun ji mun fahimci abin da Qur'ani ya kunsa saboda haka launa sha'u inda mun ga dama in mun so la qulna da mun fada da mun kawo da mun kirkiri مثل هذا القرآن مثل هذا إلو وانا القرآن وانا القرآن إذا كذو كنت كرن تامنا آية القرآن إذا نتسوى الله يسي أن كذا متعنى أن كذا وانا بي إيمان كذا ثم من قداما تمو ما زام فدوا النبي ما لم يسكت وانا وهذا غاية في المكابرة والعناد وانا أنكي أنكري wajen girman kai da kuma wato taurin kai da kafircewa Allah subhanahu wata'ala to wannan suna nuna cewa wato sun ma fi ƙarfin alkur'anin inda sun ga dama za su kawo irin wannan kur'ani amma ba su ga dama ba saboda haka a ganin su kur'anin bai ma kai har su yi yunkurin kawo irinsa ba wannan gaya sun kure wajen kafirci da wannan suke yaudaran kawunansu kuma suke yaudaran mabiyansu lau na sha'u inda man ga dama la kulna mithla hada da mun faɗi irin wani alkur'ani mun ma mun kawo irin ayoyi da kake karanta mana in hada wannan qur'anin da kake karanta mana ba komai bane illa asatirul awwalin fa ce ta tsuniyoyin mutanen da asatir jam'u usura usura shine abin da aka rubuta na labaran mutanen da saboda haka wannan alkur'ani tatsuniya ne labarai na mutanen da ba wani abu sabo a ciki mu ma idan mun ga dama za mu iya mu kawo irin wannan alkur'ani a gurare da dama Allah ta'ala ya ambaci cewa kafaran makka sun sha fadawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin wannan zance وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما سكي تشوى أساطير الأولين اكتتبها تاسونيوين متعنا داني يا كفيس كفاي ويا تملى عليه بكرة وأصيلة أنظر أنا كرنتا مسا سافي ليما to shine Allah ta'ala yake wada manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kulkuce da su anzalahu alladhi ya'lamu sirra Allah da ya san abin da yake boye shine ya saukar da shi abin da yake boye a cikin sararin samaniya ko abin kasa Allah ya san da su Allah da ya san wannan shine ya saukar da alqur'ani a wato irin wannan magana in mun ga dama mu za mu ba mu ga dama ba mun kyale ta ne kawai amma da mun so za mu kawo zance irin wannan alkur'ani za mu kure wani sa'ilin wannan hujja ce ta mara hujja hujjar mara hujja kamar da ake cewa ana so ne a nadi ne tabarmar ne tabarmar duniya da ne da hauka ake so a yi tun ba haka ba Allah ta'ala ai a gurare jiwa ya kalubalance su in kun isa ku kawo ko da sura ɗaya kwatankwacin wannan alkur'ani am ya ƙulu na fara kul fa'atu bi suratin mislihi wa da'u man istata'tum min duni llahi in kuntum sadiqin to kace wannan qur'anin manzo Allah ne ya kirkire shi ya kawo shi to sai Allah ta'ala ke cewa to inda haka ne shine ya kawo da karar kansa larabawan duniya gaba daya iyayen fasaha iyayen magana to abin da ake so ko da sura irin su ina fi na kalkautar mai aya guda uku ku tabbacin alkur'ani nan ku kawo idan kun insa amma ba su iya ba sun fahimci alkur'ani sun karanta alkur'ani a sun saurari alkur'ani sun jujjuya tunaninsu sun san waƙe-waƙe da suke yi suna da gwanaye na iya magana amma sun auna sun auna kur'ani na ba abin wasa wani saboda haka yanzu ya za a yi ta ya za su za su wato za su fita daga wannan kunya su ce a wannan ya tatsuniya ce wannan labaran mutanen da ne in mun ga dama ai da mun yi amma ba mu ga dama to amma Allah ta'ala a gurare da dama ya kalubalance su in da gaske ne kuna ganin wannan Qur'anin tatsuniya ne labaran mutanen da ne manzon Allah ne ya kirkiro ya kawo ai kuma mutane ne kunya bayani sai su kawo irin Qur'anin nan to wannan kamar da muka faɗa wato na sabar kunya da haukai in hada illa asatiru al-awwali Allah ta'ala yake cewa وإذ قالوا اللهم كسنا يا علي محمد صلى الله عليه وسلم لو كنت كافرين سكتي اللهم يا الله إن كان هذا هو الحق من عندك in ya zama to wannan alkur'ani shine gaskiya daga wurinka min indika daga wurin wurinka fa amtir alaina hijaratan min as-sama to sai ka yi mana wato ruwan duwatsu daga sama aw kina bi azabin alim ko ka kawo mana azaba mai radadi to ko wani nau'in na kafiri na mukabara na girman kai na inadi na jahilci da wauta da suka nuna ka tuna ya annabi Muhammad in qalu lokacin da suka ce nama muka yi wa malaman tafsiri sun tafi akan cewa wanda ya faɗi wannan shine an-nadr ibn harith amma riwaya ta tabbata daga hadisin Anas a cikin sahih Bukhari wanda ya faɗi wannan shine Abu Jahl ya Allah inda wannan alqur'anin gaskiya ne kai ka sokar da shi to ayo mana ruwan duwatsu daga sama halakar da mu to Abu Jahl da ya faɗi wannan kamar yadda ya zo a cikin riwayar bukhari a sai Allah ta'ala ya saukar da aya wa ma lahum alla yu'adhibahum Allah wa hum yusalluna 'ala al-masjid al-haram wa ma kanu awliya in awliyahu illa al-muttaqun ba ma ke zama Abu Jahl ma ya fada An-Nadr ibn Harith ma ya fada tunda Allah ta'ala ya kawo da sigar jami'i wa idh qalu Allahumma ka tuna lokacin da suka ce ya Allah shin yadda akwai Allah subhanahu wa ta'ala akwai mahalicci wanda ya halittu sammai da ƙarfi sun yarda da wannan ba nan suke jayayya ba inda ake jayayya shin Allah ne shi kadai za a bautawa ko za a hada shi da wani abu wajen bauta an aka samu jayayya in kana hada huwa al-haqq ma'ana in kana hada al-qur'an in ji wannan al-qur'anin ya zama huwa al-haqq shine gaskiya da ka saukar min indika daga gare ka min indika daga taukidi ne inda ya tabbata daga gare ka yake kamar yadda annabi muhammadu yake faɗa ka suna da shakka a cikin inda daga gare ka yake kamar yadda annabi muhammadu ya faɗa ba shi ne yake kiro ba fa amtir alaina saboda haka ka yi mana ruwa ruwan mahijaratun min sama ruwan duwatsu hijara malamai suka ce jam'u hajar akwai waznin wato fa'al wani sa'ali akan kawo jam'insa da waznin fi'ala amma suka ce wannan baya da yawa zakar bikara jamal jimala haka wasu malamin duba suka ce saboda hajar anan ma'ana duwatsu ba dutse da yi ba a hijara anan ma'ana duwatsu fa'amtar anan ba suka ce fa'anzil ba fa'anzil a daina hijaratan ba a kasa inda suka ce fa'anzil ba da yawa suka nema ba fa'amtir da yawa a ta zubo mana ba iyaka duwa sun da ba sa yankewa farin Allah subhanahu wa ta'ala minas sama wanda kuma taukili ne in ana magana cewa ayo mana ruwan duwa su ai daga sama za a yi to wannan a taukili ne kuma farin Allah subhanahu wa ta'ala ولا طائر يطير بجناحيه يكتبون الكتاب بأيديهم ده مربوط أيضا هل نأكي فدن الله بأيديهم توكيدي ني تنسو ينا تاشي سما نجم ني دفكا فكنسا بجناحيه أنا فدن الله بجناحيه توكيدي ني أنا هكذا ما فأمطر علينا حجارة من السماء أي من روان دوا تدك سما توكيدي ني domin ana maganar ruwa dama ai daga sama zai sauko kuma hijara da suke nema a nan hijara wata duwatsu ta azaba abinda suke nema kenan Allah ya saukar da duwatsu ta azaba duwatsu na azaba wanda Allah ta'ala zai halakar da su to abin da yasa suke fadin wannan wato sun samu yaqinin gamsuwar cewa su a gurin su wannan alqur'anin ba gaskiya bane to shafa in gaskiya ne to sun yarda hatta aka musu azaba me yasa suke fadin wannan saboda su da yaqini gamsuwa cewa wani Qur'ani ba daidai ne ba daga Allah yake ba domin bayan da za a yi mai hankali ya jawo kansa azaba to amma dake suna da gamsuwar cewa wani alkur'ani ba daga Allah yake ba to shi yasa suke neman Allah ta'ala ya saukar musu da azaba a wata fuskar malamai suka ce wannan zancen ya kunshi izgiranci ba da izgiranci ga alkur'ani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ko malamai suka ce wannan ya nuna wautarsu in dai har suna so su kalubalanci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam inda suna da hankali kamata ya su ce Allahumma in kana hadha haqqan min indika fahdina haka ya kamata su faɗa ya Allah in dai wannan alqur'ani daga gare ka yake gaskiya ne to a shiryar da mu a sa mu gane abin da ya kamata su faɗa kenan in dai wannan alqur'anin gaskiya ne kuma ya zama na gaskiya kuma gaskiya ne to me za a yi musu kenan sai a halakar da su Allah ta'ala ya saukar da azaba ya halakar da su to amma duk wanda Allah ta'ala ya hana shi hakkin imani to bai da hankali to shi yasa kamar da wanda ke ba musulmi ba kamar da wata kalma wata wato wata kalma ta hikima da wasu suke cewa wanda ke ba musulmi ba yana da wayo bai da hankali akwai wayo amma bai da hankali domin akwai bambanci tsakanin wayo da hankali to abinda suna da hankali da ba su faɗi a wannan zance ba na
وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا
ke gaba da ƙarshe a wuki na biya azabin ali ko kuma ka zo mana da azaba mai radadi ma'ana duk a shirye suke duk abin da Allah ta'ala zai kawo musu na azaba a shirye suke ta duk wannan rashin hankali ne wauta ce dan adam wato ya nuna wa Allah madaukakin sarki cewa Allah ya kawo masa azaba azabar ma ba iri ɗaya ba duwatsu ma ba kaɗan ba to ya da wannan wauta ce rashin hankali ne kamar yadda muka ambata sai Allah ta'ala wannan ayar yake cewa wa ma kana Allah yu'adhibuhum Allah bai zaman ba da zai musu azaba wa anta fihim alhali kai kana cikin su ya rasulullah wa ma kana Allah Allah bai zaman ba mu'adhibuhum mai yi musu azaba wa hum yastaghfiruna alhali su suna neman gafara daga wurin Allah subhanahu wataala a munasabar wannan aya da ayar ta gabata آية تجبات سكتي فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم يا الله كيمنا روان دوا سودة السماء أسوكد دوا سو أهلك الدمو كوكما أكاومنا وتعذاب ميرددي فشين الله تعالى yake fada musu anan da suka tambayi azaba wato Allah yake sai fada musu eh kun cancanci ai muku azaba wannan Kur'anin gaskiya ne kuma kun cancanci a muku azabar da kuka nema amma Allah ya jinkita wannan azaba saboda abubuwa guda biyu abu na farko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana tare da ku saboda haka abu na biyu kuna neman gafara a gurin Allah subhanahu wataala wanda ke bayani zai zo akan wannan me ake nufi da suna neman gafara saboda haka Allah ta'ala ya jinkita azaba da suka roki azaba kaga a tunaninsu me suke so su yau a halakar da su a saukar da duwatsu domin a tabbatar da ne gaskiya ne alkur'ani saboda haka idan aka samu jinkiri ba a saukar da azaba ba ba a saukar da duwatsu ba qur'ani ne kenan ba gaskiya bane an gane ko to shine Allah ta'ala dan kar wannan shubhar ta shige su bayan sun nema yace Allah Allah yace Qur'ani gaskiya ne amma abin da yasa Allah bai saukar muku da azaba da kuka nema ba dan manzon Allah yana tare da ku sannan kuma kuna neman gafara a gurin Allah subhanahu wata'ala wannan ayar kuma tana nuna cewa lalle sun cancanci azaba amma sai dai lokacin saukar da azabar a bai yi ba wa anta fihim وما كان الله معذبهم وأنت وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه Allah bai zama to ya musu azaba ba alhali kana cikin su to malamai suka ce baya dacewa annabin Allah yana cikin al'umma yana tare da su Allah ya tukar da azaba ya halakar da su yana daga cikin girmama annabi in Allah zai tukar da azaba sai annabin idan ya fita ya bar cikin su tukunna da al'ummu da aka Allah ta'ala ya halakar da su in Allah zai halakar da su zai umurci annabin ya bar garin tukunna kafin me kuma annabi lut fa asra bi ahlika qit'a min al-layl kai da iyalanka ku bar garin tukunna sai da suka bar garin tukunna Allah ya sukar da azaba to shi haka yana daga cikin girmama annabi Allah ta'ala yana girmama annabinsa bayan da za a yi a gurin da annabin yana nan ba tare da kafin ya bar gurin Allah ta'ala ya sukar da azaba to ga wannan mai da martani ne kar kafirai su rudu ganin cewa azabar Allah ta jinkiri Allah ta'ala ya faɗa musu dalilin da ya sa ka samu jinkiri wajen a saukar da azaba to wannan ma'anar a fili take babu matsala Allah ta'ala ya kawo dalili na biyu wa ma kana Allah mu'azzibahum Allah bai zamanto mai musu azaba ba wa hum yastaghfirun alhali suna neman gafara malamai sun tattauna tattaunawa mai yawa a nan wa hum yastaghfirun alhali suna neman gafara wasu haka suka fassara suna tsawafi a dakin ka'aba sukan ce labbaika Allahumma labbaika la sharika lak illa sharikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak suna cewa mu amsa maka ya Allah dake kafaran maka suna tawafi suna aiki haji irin nasu to suna fadin cewa ya Allah mu amsa maka baka da abokin tarayya sai abokin tarayyar da kai ka zaba wa kanka ka mallake shi bai mallaka ba to bayan wannan sai su nemi gafara su ce gufranaka ya Allah muna neman gafararka to shine wasu malamai suka ce fadin su wannan gufranaka da suke neman gafara Allah ta'ala a sanadiyar wannan ya dauke musu azabar duniya to amma shan Muhammad al-Amin Shaqiq kita wannan zancen gaskiya yana da rauni zance yana da rauni wasu malamai suka ce wa hum yastaghfiruna ba su ake nufi ba a makka a tare da su akwai al-mustad'afun mu'minai waɗanda ba su yi hijira ba ba samu hanyar hijira ba suna zaune tare da kafirai a garin makka su mu'minai ne suna neman gafara a gurin Allah albarkacin waɗannan ne Allah ta'ala bai saukar musu azaba ba haka wasu malamai suka ce fassara ta uku wanda imam ibn jarir tabari ya rinjayar kabirul mufassirin ko imamul mufassirin shi ke cewa wa hum yastaghfiruna wannan a istighfari ne amma da sharari ma'ana wa hum yastaghfiruna idan sun nemi sun tuba sun tuba sun musulunta sun nemi gafara gurin Allah to Allah ba zai musu azaba ba an gane anan Allah ta'ala kudaitar da su yake su musulunta idan suka musulunta to azabar da suka nemi Allah ba zai saukar ba kamar fadin Allah subhanahu wa ta'ala ma yaf'alu Allah bi azabikum in shakartum wa amantum idan kun yi imani kun gode wa Allah Allah ba zai azabtar da ku ba كل الذين كفروا كل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف فشين وانا أبن لا أكي نفي كان أنا وهم يستغفرون عند ذات توبة ذات توبة زوا ذا الله سنمي غابر أكون قرى قرآن لسكي أبايا كود سنمي أزاب الله بذي سكد أزاب أبا هنغاني الإمام جرير الطبري يتفع وكوانا فسرة كما إمام ابن عاشور shi ma ya rinjayar da wannan haka nan ibn atiyya a cikin al-muharrar ɗaya da cikin manyan malaman malikiya shi ma abin da ya rinjayar da nan kenan suka ce bayan da za a yi kafiri kafiran makka suna cikin shirka suna cikin bauta gumaka kuma su nemi gafara wace gafara za mu nemi za su nema ga suna bauta wa gumaka ba su bar bauta wa gumaka ba su ce su nemi gafara gafara me suka nema suka ce wannan bai dace da siyakin ba sannan kuma a ce mu'minai ne waɗanda suke garin makka su kuma a siyakin ka duba ba a yi maganar su ba saboda haka duk maganar an tsaya ne akan kafirai duk da meran yana komawa ga kafiran makka ne saboda haka a ce wa hum yastaghfiruna inda za su nemi gafaran Allah su tuba zuwa ga Allah su nemi gafara to Allah ta'ala ba zai saukar musu da azaba ba to wannan ya fi dacewa da siyakin aya da zahirin aya a hadisin abdullahi ibn amr ibn as yazo a cikin sunan abu dawuda yake cewa wata ran asal kusufu shams a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne sallan kusufu shams a cikin sujada yake cewa ya rab alam ta'idni alla tu'azzibahum wa anta fihi wa ana fihim alam ta'idni alla tu'azzibahum wa min yastaghfirun ya Allah kai mu alƙawarin cewa ina cikin mutane na al'umma ta ba za ta saukar da azaba ba manzo Allah da aka kama rana sai ya dauka cewa kamar wata azaba shi Allah zai saukar tsananin tsoron Allah subhanahu wataala dama yana daga cikin halin manzon Allah idan an yi hadari an yi hadari an fara iska kamar da hadisin na Aisha ya nuna manzon Allah hankalin sai tashi ya shiga ya fita ya shiga ya fita aka tambaye shi me yasa kake haka ya rasulullah yace wa zai sanar da ni kila ko azaba ne Allah zai saukar wasu al'ummu da aka halakar ma haka kamar sun ga an yi hadari kamar za a yi musu ruwa ya zama to me azabar Allah subhanahu wataala to wannan ne zai hana ya zama azabar Allah saboda haka manzo Allah yana tsoro sai idan an yi ruwa tukunna hankalinsa yake kwantawa to Allah da aka kama rana a zamanin ana sallah aka yi sallar kusufu shams a cikin sujada yake cewa ya Allah kayan alkawarin cewa ba za ka saukar da azaba ba matukar ina tare da ina cikin al'umma kuma ba za ka saukar da azaba ba matukar sun nemi gafara a gurinka to wannan ayar a tana nuna matsayin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa ma kana Allah yu'azzibahum wa anta fihim sannan abu nabiyu wato muhimmancin ga neman gafara a gurin Allah subhanahu wa ta'ala komawa ga Allah subhanahu wa ta'ala a tuba zuwa ga Allah a koma ga Allah subhanahu wata'ala wannan yana da muhimmanci kuma a yawan istighfari neman gafara a gurin Allah subhanahu wata'ala maza Allah sallallahu alaihi wa sallam fiyayen halitta duk hadisan da Allah ta'ala ya babu irinsa ya tabbata a hadisin ibn umar yake cewa a majalisi guda har wajen sau ɗari muna jin manzo Allah yana maimaita rabbi ghafirli wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim ana zaune majalisi guda ana zaune kafin a tashi manzo Allah yana maimaita wannan abin da sahabbai suke ji suna kirgawa kila mun sa'ayin ya fada ba su ji ba abin da su suka ji suna lissafawa a zama guda manzo Allah yana maimaita wannan har kusan sau 100 rabbi ghafirli wa tub alayya innaka anta tawwabur rahim ya Allah ka gafarta mu ka karbi tubata kai mai karban tuba ne kai mai jin kai ne ya Allah yana daga cikin sifar mu'mini a gurare da dama a cikin alkur'ani mu'mini suna addu'a rabbana ghfir lana rabbana ghfir lana wannan addu'ar Allah ya maimaita ta da yawa yana daga cikin addu'o'in mu'minai a kiyasa ma har ta in kai sallah in ka sallame abin da manzo Allah ya karanta shine farko abin da zaka shine me astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah hasau gashi sallah kai ka alwala ka zo masallaci ka tsaya gaban Allah ka karanta alkur'ani ka yi zikiri ka yi salatin manzon Allah ka yi tahiyya duk ambaton Allah kana kabbara amma duk da kana sallamewa farkon abin da zai fita daga cikin bakinka ne astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah ila ya zama cikin wannan sallar da kai akwai kurakuran da kai ibada ce kai ba mamaki akwai wasu kurakuran da kai kana neman gafara a wurin Allah subhanahu wataala manzon Allah ya karanta da in ka zo a majalisi ka fara tun majalisi aka yi hira aka wani zance za an zo za a tashi subhanaka allahumma bihamdi ashhad la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk kai nemi gafara a gurin Allah subhanahu wataala manzo Allah ya ce idan mutum yayi wannan kurakuran da yayi a wannan majalisi Allah ta'ala zai gafarta masa wannan addu'a da yayi wannan neman gafara da yayi sai ya zama wato kafara a gare shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta da sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min sharri nafsi a'udhu bika min ni'matika alayya wa a'udhu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta da shi bawa yana nuna wato shi bawa ne mai kuskure mai zunubi ne mai bukatar wato rahmar Allah subhanahu wa ta'ala kana nuna kaskanci ta cikin wannan addu'a to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda wannan ya fadi da rana yana mai yaƙini yana mai imani cewa Allah zai amsa masa wannan addu'a to kafin yamma idan ya rasu to shi dan aljanna ne duk wanda wanda kuma ya faɗi wannan muqinin biha yana mai yaƙini mai imani da wannan addu'a da kuma abin da ya kunsa sai ya rasu kafin gari ya waye cikin dare to shi dan aljanna ne manzo Allah ce sayyidu istighfari a cikin lafuza da suka zo na istighfari wannan shine yake yake jan gaba shine shugaba saboda haka mutum ya lizunci irin wadannan addu'o'i na istighfari wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar domin kowa mai kuskure ne duk mutum ka ba mamaki ba in kana tafi akan titi ka daga ido ka kalli wani abu kila zunubi ka bude bakin ka yi magana kila zunubi saboda haka kuma sai ka yawaita istighfari neman gafara a gurin Allah subhanahu wataala wannan sai ya kankare zunubi kuma idan bayi suka zama ba su da zunubi Allah ba zai saukar da azaba ba dama yaushe ne Allah yake saukar da azaba idan zunubi yayi yawa kuma ba a nemi gafara a gurin Allah ba Allah ta'ala sai ya saukar da azaba a hadisin Abu Sa'id al-Khudri wanda Imam Ahmad ya rawaito a cikin al-Musnad da Abu Ya'la a cikin Musnad manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa Iblis yace wa Allah na rantsa da buwayarka da girmanka ba zan gushe ba ina batar da bayinka matukar suna raye matukar mutane suna raye da ransu suna tafiya ban kasa ta ba zan kyale su ba sai na batar da su ya Allah rantsuwa yayi da girman Allah da zatin Allah sai Allah ta'ala ya bashi amsa fa bi izzati wa jalali sai kamar yadda kai ma kai rantsuwa da buwayata da girmana ni ma na rantsa da girmana da buwayata la abrahu aghfiru lahum mastaghfirun ba zan gushe ba ina gafartawa bayina matukar sun nemi gafara a gurin ya sun nemi gafaran Allah subhanahu wataala Allah mai rahama ne mai jin kai ne mai tausayi ne duk sanda za ka yi zunubi ka nemi gafara a gurin Allah inda da gaske ka nemi gafara Allah zai gafarta maka gobe kuma ka sake wani zunubin ka nemi gafara Allah ya gafarta maka sabanin dan adam zai walata masa laifi so daya ya yafe maka so biyu ya yafe so uku kaɗan ne wannan ma wanda har zai yafe ma har so uku kaɗan da gaske mutane amma Allah ta'ala za ka yi masa laifi so ba iyaka duk sanda ka daga hannu ka sai ya Allah ka gafarta mu sai Allah ya gafarta maka to amma duk da haka ku yi zunubi ku kasa neman gafara a gurin Allah subhanahu ta'ala har ya saukar da azaba to bala'i ya kai bala'i bala'i ya kai bala'i to shi yasa Abu Musa al-Ash'ari yake cewa kamar yadda zuwa cikin Musnad na Imam Ahmad da kuma al-Mustadrak na Hakim yake cewa amanan kana ala ahli rasulillah aminci guda biyu muke da shi zamanin manzon Allah ɗaya Allah ya daga ɗayan kuma yana wanda Allah ya daga shi ne manzan Allah rasuwan manzan Allah wa ma kana Allah yu'azzibuhum anta fihim da rasuwan manzan Allah wannan ya ƙare amma ɗayan yana nan wa ma kana Allah mu'azzibuhum wa hum yastaghfirun wannan yana nan haka an samu riwaya daga Abu Hurairah radiyallahu anhu shi ma ya faɗi irin wannan din saboda haka a takaice yana da muhimmanci kwarai da gaske wato musulmi su dage da neman gafara a gurin Allah subhanahu wa ta'ala kuma neman gafara da ake yi gafara mai tasiri istighfari mai tasiri shine istighfarin da mutum zai yi a lokacin da yana istighfari ya zuciyarsa a tunaninsa zai rabu da sabon Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine istighfari kamar da Imam Ibn Qayyim ke cewa wa amma man asarra ala dhanbi وطلب من الله مغفرته فهذا ليس باستغفار مطلق duk mutumin da yake sanda yana istighfarin amma yana dawwama akan zunubi yana istighfarin kuma yana zunubi yana neman gafara a gurin Allah kuma bai rabu da zunubin ba ita wannan ba istighfari ne wanda ake so ba saboda haka sanda kana istighfari astaghfirullah astaghfirullah ya zama abin da kake tunani a cikin zuciyarka baka tunanin sabon Allah ba za ka yi sabon Allah ba wannan shi istighfar na zai tasiri amma kai ka dauki tarbi kana istighfari amma a cikin zuciyarka in ka fita za ka cuci mutane in kai alkawari za ka saba za ka je kai zina kuma kana istighfari kaga wannan akwai abin dubawa a ciki shi yasa wasu malamai suke cewa kamar inda Imam Qurtubi ya hakaito da wasu malamai suke cewa al-istighfar ma al-israr israr ala dhanbi istihza'u mutum yana istighfar da bakinsa kuma ya dawoma akan zunubi wani izgilanci saboda ka istighfari mai ma'ana mai tasiri mutum yana istighfari kuma yana halarto ma'anar istighfari a cikin zuciyarsa yana tuna da girman Allah subhanahu wa ta'ala wannan shine istighfari mai tasiri kuma hatta wajen biyan bukata wato maluma da yawa sun faɗa an jarraba an gani duk matsalar da mutum ya sa gaba idan ya lazumci istighfari Allah ta'ala zai kawo masa saukin al'amarinsa ya lazumci istighfari da ikhlas tare da halarto ma'anar istighfarin matsala ce ta rayuwa kuncin rayuwa ne rashin lafiya ne ko kana tsoron sharrin wasu ne ko kana tsoron makircin wasu ko rashin zama lafiya ne inda ake da ikhlas aka lazumci istighfari Allah madaukakin sarki wato zai kawo mafita saboda haka a tsarkake aniya a nemi gafara a gurin Allah subhanahu wataala musamman yanayin da muke ciki a Najeriya a yau matsalolin da muke fuskanta ba mu da mafita sai komawa ga Allah komawa ga Allah kadai zai kawo mana mafita Allah madaukakin sarkin nan ya ambata ya bayyana cewa zai jarrabi bayi saboda zunubansu da kurakuransu kuma Allah nan ya jaddada cewa in Allah ya jarrabi bayi saboda kurakuransu da zunubansu mafita ita ce su koma ga Allah su nemi gafara a gurin Allah ce mun tuba ya Allah ya Allah mun yi kuskure mun gane kuskuren mun gyara ya Allah to kuma Allah mai cika alkawari ne mai tausayi ne nan take sai Allah canja halin wannan kuna gani tuntunin da suke taso wannan ba a gama da wannan ba wannan ya taso ba a gama da wannan duk Najeriya yau duk arewacin Najeriya yau ba wanda zai iya yi tafiya a tsanake hankalinsa kwance talaka kake mai kudi kake malami kake dan siyasa kake kowaye kake yau aka ce tafiya za ka yi hankalin sa tashi kamar mutum za shi jihadi in Allah sa ka tafi lafiya alhamdulillah in Allah sa ka dawo lafiya alhamdulillah haka ya zama yau wasu gurare mutane suna gidajensu za a zo a kama su a cikin gida a tafi da su aji ana cinikinsu kamar akuya ku kawo miliyan kaza ya yawa a rage ba za mu rage ba dan adam fa dan adam ga shugabanni ga sojoji ga ayan sanda ga jami'an tsaro komai muna da su amma aka kasa magance wannan abu sai da abin da ya gaba sai abin da ya tsaro me yasa me yasa zunubanmu zunubanmu in sun ana magana zunubi kowa shi a tunaninsa tunaninsa ya je a kan wasu kamata yi in ana maganar zunubi kowa sai ya tuna kowa sai ya tuna kai me kake na sabon Allah tsakaninka da Allah me kake na sabon Allah kowa ya tuna da wani kafin ka tuna laifin wasu kai ba ka da laifi inda za a dauki kucin nama kawai naman mutane cin nama mutane kawai Allah ya kwatanta giba da cin mushe na ɗan uwanka musulmi mushe ɗan uwanka musulmi haka Allah ya suranta munin giba cin nama mutum na na Aisha da ta ce wa Safiya kishiyarta matar manzon Allah ita gajeruwa ce manzon Allah ki faɗa mata kin faɗi wata kalmar da inda za a sa cikin teku za ta canja ruwan teku gajeruwa kuma ita gajeruwa ce ba ka je ta yi ba ta faɗi abin da ta sani a kanta kuma haka take amma da yake ita safiya ba za ta so na na aisha ta faɗi wannan a idonta ba sai wannan ya zama ta ba wanzu Allah yake faɗa mata kin faɗi kalmar da inda za a jefa cikin teku wannan kalmar da ta bata ruwan teku misali yana suranta mana munin giba to amma yau hira hira ita ce giba hira ita ce giba cin amana saba alkawari zina luwadi fasikanci zalunci fitintunu son zuciya bidiyo'i shirka da ake yi ana fito na fito da Allah tsafi na fita hankali na hauka duk wannan ana yi sai Allah kyale mu gaba ɗaya kuma da ya jarrabe mu dama Allah ta'ala yana jarraba ne saboda ku dawo kan hanya ku dawo kan hanya to amma aka ki dawowa sai dai mai kuka da kanmu saboda haka ba mafita illa kawai kamar yadda Allah aya ta nuna kuma sahabban manzon suke amana ne aminci guda biyu ne manzon Allah yana rayu cikin al'umma Allah ba zai halakar da al'umma ba ba zai saukar da azaba ba to manzo Allah ya tafi in za abu ɗaya rage manzo Allah ya rasu abu ɗaya rage istighfari in aka yi laifi a koma ga Allah a gyara to wannan shine hanyar samun aminci to amma idan ba za a yi wannan dan ba to ga sai a zauna ana zargi kuma irin jarrabawa da Allah ya jarrabe mu muka kasa fahimtar ina mafita take sai zagin shugabanni sai zagin shugabanni sai zagin jami'an tsaro su nawa ne shugaban nawa ne kwata-kwata jami'an tsaron kwata-kwata nawa ne ka duba yawa in najeriya kaga wannan wanzu ne na jarrabawa ka shiga matsala da ka ta fahimtar ina hanya ciki to Allah ya samu dace Allah ya tausaya mana Allah ya samu gyara kuma waɗannan cincinu da muke fama da su Allah ya kawo mana ƙarshen su وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون شاء الله تعالى كتوا وما لهم مزيهنا ألا يعذبهم الله ألا ألا بذي أذبت السوبا وهم يصدون عن المسجد الحرام الهالي سنة هنا متنزوا مسلاتين الفرما وما كانوا أولياءه بسكسن شيء ما سكوا نر مسلاتين الفرما با إن أولياؤه با قوة بني masu ƙaunar masallaci mai alfarma illal muttaquna sai masu takawa masu tsoron Allah subhanahu wataala walakin na aksarahum la ya'lamu sai dai mafi yawan su ba san da haka ba sai Allah ta'ala anan ma yake nuna cewa kafiran makannan sun cancanci azaba illa kawai Allah bai saukar da azaba bane saboda dalilai guda biyu da aka faɗa saboda manzo Allah yana cikin su ko kuma idan suka tuba suka gyara Allah ba zai saukar da azaba ba wa ma lahum me suke da su wannan istifham ne inkari ba su da komai ba su da komai ba su da wani abin da zai hana Allah ya musu azaba saboda haka azaba sun cancanci azabar Allah subhanahu wata'ala wa hum yasudduna 'anil masjidil haram alhali su suna yasudduna ma'ana yasudduna an-nasa suna hana mutane zuwa masallacin mai alfarma masallacin ka'aba a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokutan da dama a makka kafin ya hijira ya madina idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai zo masallacin ka'aba ko musulmai suna hana su yin sallah a masallacin ka'aba sannan kuma suka kore su daga garin makka wasu sahabbai suka je hijira kasar habasha daga baya dukkanin sahaban ma har da manzo Allah suka hijira suka bar garin Makka suka je Madina duk wannan yana daga cikin hana mutane zuwa ɗakin Ka'aba haka nan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a Madina a shekara ta hijira ta shida bayan hijira ya shirya zai zo wato yayi umra a Makka kafar Makka suka hana manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to duk wannan yana daga cikin wato hana mutane zuwa dakin Allah subhanahu wataala to Allah ta'ala ya kawo dalilin da yasa suka cancanci azaba me zai hana ai musu azaba ma'ana sun cancanci azaba dan me ya Allah wa hum yasuduna anil masjidil haram dakin da Allah ta'ala ya gina ya sanya domin bayin Allah su zo su bauta wa Allah a ciki su kafaran maka suna hana ba saboda haka me zai hana Allah ta'ala yi musu azaba a lokacin da ya dace wa ma kanu awliya ba su kasance masoyan dakin Ka'aba ba waliyan dakin Ka'aba ba Allah ta'ala mai da martani yake wa kafaran makka domin suna gadaran cewa mu ma'abutan dakin Ka'aba mu muke shayar da mahajjata mu muke kula da dakin ka'aba mu muke karban wato bakin Allah idan suka zo maka domin su yi aikin haji saboda haka mu mu ne masoyan dakin ka'aba mu ne muka cancanci mujibinci al'amarin dakin ka'aba saboda haka wanda mun ga dama za mu bashi ya shiga wanda mun ga dama za mu hana shi to shi ne Allah ta'ala yake cewa wa ma kanu awliya'a kamar da Allah ta'ala yake fada a wata sura wata aya ma kana lil mushrikina ya'muru masajid Allah shahidina ala anfusihim bil kufr ulaika habitat a'maluhum wa fin narihum khalidun innama ya'muru masajid Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu min al-min al-muhtadin أجعلتم سقاية الحاج وإمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله to Allah ta'ala yake nuna yake faɗa musu kasancewar suna shayar da mahajjata suna kula da dakin ka'aba mukullan ka'aba na gurinsu duk wannan tun da ba su imani da Allah ba suna yi wa Allah shirka to ba su da hakki a cikin dakin ka'aba wanda suke da hakki a dakin ka'aba su kula da dakin ka'aba su zo su bauta wa Allah dakin ka'aba game da Allah ta'ala ke cewa in awliya'uhu illa almuttaquna waɗanda suka ji tsoron Allah suka yi imani da Allah suka yi imani da ranar tashi alkiyama suka yi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka tsaye da sallah suka bada zakka ba su ji tsoron kowa ba sai Allah to waɗanda su ne shiryayyu waɗanda su ne waɗanda suka cancanci su zama masu jibintan al'amarin dakin Ka'aba wa makanu awliya'a ba su kasance masoyan dakin Ka'aba masu ƙaunar dakin Ka'aba ba in awliya'u babu masu ƙaunar dakin ka'aba masoyin dakin ka'aba illal muttaquna sai masu takawa masu jin tsoron Allah subhanahu wataala su ne waɗanda suka cancanci su zamanto masu jibintar al'amarin dakin ka'aba walakin na aksarahum la ya'lamuna sai da mafi yawan su ba su sani ba ba san da cewa sai mai tsoron Allah mai takawa shine wanda ya cancanci ya jibinci al'amarin dakin ka'aba ba malamai suka ce wasu malamai suka ce walakin na aksarahum ana kullahum ana nufi zama akan yi itilakin aksar kuma ana nufin gaba ɗayan gaba ɗayan su ba san da cewa mai imani mai tsoron Allah shine wanda ya kamata ya jibinci al'amarin dakin Ka'aba ba wasu malamai suka ce a walakin na aksarahum ana yana nan a babunsa yawan yawancin su mafi yawan su ba sani ba amma kaɗan daga cikin su akwai waɗanda suka san cewa mai tsoron Allah mai imani da Allah shi ne wanda ya cancanci ya jibanci al'amarin dakin ka'aba ya kula da dakin ka'aba a wani ayar da Allah ta'ala abin da yake so ya nuna mana cewa wato lalle kafaran makka sun cancanci a musu azaba abin da yasa suka cancanci a musu azaba saboda suna hana mutane a ji abautawa Allah a dakin Allah subhanahu wata'ala wannan babban zunubi ne a dacen lokacin kafaran makka ko a kowane zamani mutum ya hana bayin Allah zai su bauta wa Allah a dakin Allah wannan babban zunubi ne na'am wa ma kana salatuhum inda albayt wa ma kana salatuhum inda albayt illa muta'an wa tasdiyah fadhuqul 'adaba bima kuntum takfurun الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله
na'am Allah ta'ala yake cewa makana salatuhum sallasu inda albayti a cikin dakin Ka'aba bata zamanto ba illa muka'an sai fito wa tasdiyatan da tafi fudukul azaba saboda haka kudan da ni azaba bima kuntum takfuruna saboda yadda kuka saboda yadda kuka kasance kuna kafircewa Allah subhanahu wa ta'ala وما كان صلاتهم عند البيت Allah ta'ala yake ba mu labarin a wannan aya dangane da abubuwan da kafaran maka suke a dakin Ka'aba so suna fito suna tafi kuma suna ganin wannan kamar suna wata ibada ce ga Allah subhanahu wataala to Allah ta'ala yake faɗin cewa to wannan bai zama to ibada ba kuma har wala yau wannan aya tana nuna cewa su kafaran makka ba su cancanci su zamanto masu jibintar al'amarin dakin ka'aba ba. Dakin ka'aba Allah ta'ala ya gina shi ne don abauta wa Allah a tsarkake Allah a yi tsawafi a yi itikafi a yi sallah. Su suka ce masu jibintar dakin ka'aba, amma kuma abin da suke a dakin ka'aba ya saba wa manufar dakin ka'aba. to dalili da Allah ta'ala yake kawo anan da yake wa makanu awliya'a in awliya'u illa almuttaquna masu tsoron Allah mu'minai su ne wanda suka cancanci su zama ta masu jiminta al'amarin dakin Ka'aba su kafirai ba su cancanta ba dan me ya Allah dan ba sa girmama dakin Ka'aba suna yi abubuwan da suka saba wa manufar dakin Ka'aba wa ma kana salatuhum inda albayt sallar su bata kasance ba ku ba sallah suke yi ba to me yasa Allah ta'ala ya kira fito da tafi da suke dakin kama matsayin sallah domin su sun ɗauka cewa ibada suke yi suna gani abin da suke yi na fito da tafi kamar daidai take da sallan da manzon Allah da sahabbai suke yi bai ga abin da su suke yi bai gaza abin da manzon Allah da sahabbai suke yi ba to shi yasa Allah ta'ala ya kira wa ma kana salatuhum inda albayti sallar da suke yi a sallar su a ɗakin ka'aba ba ta zamanto ba illa muka'an wato fito su yi fito wa tasdiya da tafi wasu malamai suka ce idan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbai suna sallah a ɗakin ka'aba sai su suna tafi suna fito domin su hana manzon Allah da sahabbai sallah to shine Allah ta'ala wato yake zargin su anan saboda haka Allah ta'ala yake cewa fudhuqul azaba saboda haka ku dandani azaba da yawa daga cikin malamai sun fassara azaba a nan irin abin da ya same su a yakin badar na kashe su da aka yi da kama su a matsayin fursunonin yaki huzukul azaba saboda haka ku dandani azaba tunda kun ki ku imani duk da irin yadda aka karanta muku ayoyin Allah aka tsaye da hujja a kanku saboda haka ku dandani azaba ma'ana kisan da aka yi musu ranar yakin badar da kuma irin yadda aka kama su a matsayin fursunonin yaki وذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون saboda yadda ku kasance kuna kafirci kafircin da suka yi shi ya jawo Allah ta'ala shi ya jawo Allah ta'ala ya sauka musu azaba a hannun mu'minai to wannan ayar malamai suka ce tana nuna cewa Allah yana zargin kafirai akan suna fito a dakin Ka'aba suna kuma wato tafi ka wannan harka ce ta wasa amma suna ganin kamar ibada suke yi to wannan na nuna cewa bai halatta ba musulmi wato ya mai da irin su rawa da tsalle-tsalle da wasu abubuwa wake-wake a matsayin ibada haka ma wasu malaman tafsiri suka fassara domin ibada hanya ce ta nutsuwa neman kusanci zuwa ga Allah subhanahu wata'ala abin da ke babu nutsuwa ciki ba zai zamanto bautawa Allah subhanahu wata'ala ba to abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ba mu dadarsa gaba ɗaya abin da muka faɗa ya zama da kuskure Allah ya yi mana gaba ɗaya mu Allah ya ba mu ilimin amfani Allah ya wazar mana da zama lafiya wannan ƙasa ta mu da sauran ƙasashen musulmi waɗanda suke nufin mu da shari'a Allah ya shiga tsakanin mu da su Allah ya gabata wa iyayenmu da malumanmu marasa lafiya Allah ka ba su lafiya masu bukatun alkhairi suna nan da yawa Allah ka biya musu bukatun suna alkhairi ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith أصلح لنا كل شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين